أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من دوكان كراتمو na ruhul adab a littafin maulanmu shekul islam wa sa'adatul anam alhaji ibrahim bin alhaji abdullahi inyas alkaulaki radiyallahu an kamar yadda muke fassara insha Allah za mu ci gaba shau ya gaya mana cewa لابد أن تقدم التعلم فكل شرعة الإله مهكما فالعلم عمري هو إمام العمل كما أتى أن طاح خير الرسل حصل علوما أربعا ذا السالك أولها إرفان رب مالك وصاني أن تعرف ما يعلق على العبادات فذا تحقق ثالثها إرفان, إرفان حال النفس من قدرها وكيدها والدس لنفس عيب للفؤاد عيب للروح عيب ليس فيه ريب فالأدب الأدب يا ذا السالك فإنه باب لكل سالك شيخ الإسلام وسألت الأنام الحاج إبراهيم إنياس رضي الله عنه يتكبر قامنا تشيوا لا بد أن تقدم التعلم باب مكوا كغباتر دنيما إلمي fa kulli shir'atil ilahi muhkima ka kasance wato ga shari'ar Allah maɗaukakin sarki kana da sanin ilimin wannan shari'a din shir'atul ilahi muhkima ya zama kana da ili sanin ilimin wannan shari'a sannan ka kyauta da sani cikin shari'ar Allah fal ilmu umri huwa imamul amali yace lallai kaga ilimi na rantse da wanda rayuwata take hannunsa shine jagoran aiki huwa imamul amali shine jagoran aiki kama ata an taha khairur rusuli kamar yadda ya zo daga wurin ɗahafiyayyen jeka da shi na neman sallallahu alaihi wasallam hasil uluman arba'an wato ka nemi ka tabbatar da ilmomi guda hudu zassalik ya kai mai neman ya kai mai tafiya saliki mai tafiya kan hanyar sanin Allah to ka nemi sanin ilmomiya guda hudu awwaluha na farko irfanu rabbin malik sanin Allah madaukakin sarki mamallakin komai da komai wasani na biyu an ta'arifa ma yu'allaku ka san abun da ya rataya alal ibadati akan abun da ya shafi ibadodi fa za ta haƙƙoƙo kaga wannan shine abin da zaka tabbatar salisuwa ya ce na uku irfanu halin nafsi ka san halin da zuciya take ciki halin halin rayi ka san halin da zuciya take ciki halin rai min gadriha daga yaudararta wa kaidiha da kaidinta wa dassi da abin da ta ɓoye ta binne a cikin zuciyar duka san waɗannan halaye lin nafsi aibun lalle rai yana da aibinsa lilfu'adi aibun lallai zuciya tana da aibunta lirruhi aibun lallai ruhi yana da aibinsa laisa fihi raibu babu kokonto a ciki fal adabal adaba ya da salik to kalazimci ladabi kalazimci ladabi ya kai wannan mai kama hanya ta sanin Allah kalazimci ladabi fa innahu babul likulli salik saboda ladabin nan shine kofa na dukkan mai neman shiga zuwa sanin hanyar Allah to ladabi zai lazimta ya ta a cikin kowane yanayinsa waltaku kashi an aka tawadu'i falasta bil wadu'i fi takhadu'i فالعلم والغنى والكسب قد أتت وحركات القبض فيهن رست والجهل والفقر وجدب قد أتت وحركات الرفع فيهن رست فذي إشارة إذا أقلت رائكة فضل ما ألهمت لا يسكن السيل على الأجبال ولا على الأشجار في التهمال لا ترضى عن نفسك لا ترجو ولا تغشى والمولى سواه أهملا لا تتكبر يا أكي لا تسدى ولا ترائب الإله كقصدا والكبر إما بالعلوم أو نسب أو زمر أو في لطاعة نشب معصية تورث ظلا خير وطاعة تورث كبرا شر فلست تخلص من الآفات إلا بشيك عارف تواتي فلتمسكن بإصم المشايك إذا أردت نيل إز شامك شيخ الإسلام وساءة الأنام الشيخ إبراهيم الخولقي رضي الله عنه yake ga mana cewa faltaku kashi'an ka kasance mai tsoron Allah akha tawadu'i sannan ka zama ma'abocin ƙasƙantar da kayi falasta bil wadu'i lalle ba ƙasƙanci ba ne ba wani ƙasƙanci fitawadu'i fitakhadu'i a cikin yin wato ƙasƙantar da kai fal ilmu wal gina wal qisbu qat'at ka sani ilimi da wadata da ƙoshi yalwa kenan qat'at sun zo wa harakatul khafdi fihin narasat amma wasalinsu ƙasa ya yi da haka aka rubuta su wasalinsu ya yi ƙasa ne a cikin larabci suna tabbatar da wato wasalinsu a cikin ƙasa waljalu walfaƙaru waljadbu kaɗatas jahilci da talauci da fari su ma sun zo wa harakatun raf'i fihin narasat amma wasalinsu sama ya yi da wasalinsu duka yayi sama ne fazi isharatun iza aqalta yace to wannan ishara ne idan kana da lura kana da hankali kana tunani ra'iqatun wanda ta kasance wato mai kyau mai kyakkyawar ishara ce tana da kyau a gare ka in ka duba za ta ɗebe hankalinka faltadri ma ulhimta saboda haka ka gane abin da aka kimsa maka a cikin wannan abin da aka yi la yaskunu sailu alal ajibali wala alal ashjari fi tahmali shehu ko yace shehu yace ma makon ruwa ruwa mai yawa baya zama akan duwatsu wala alal ashjari baya zama akan bishiyoyi baya zama akan bishiyoyi sannan baya zama akan duwatsu lokacin da yake kwaranya lokacin da yake sauka kaga wannan ana nuna maka cewa wato ƙasa yake kenan shi ma ruwan ƙasa yake yi saboda haka latar da an nafsika latar juwa latar shi siwal maula siwahu umila shi islam yake ga mana cewa latar da karka yarda da ranka kada ka ƙaunaci wato ka kaunaci kanka kawai kai dai kana son abu kaza abu kaza kake kake kana ta kauna me wala ta kashe karka ji tsoron kowa suwal maula in ba Allah ubangiji madaukakin sarki ba majibincin lamarin ka ba siwahu umila duk wani sa ka bar shi kawai ka kyale duk wani abin da ba Allah ba tabaraka wa ta'ala la ta takabbar ya akila ta hasud ya kai dan uwa na ji shekul islam yake ga maka yace la ta takabbar kar ka yi girman kayi la ta hasuda kar ka yi hasada wala tura'i kar ka yi riya kana nuna kai wani ne bal ilaha kaqsuda ka nufi Allah ubangijinka wal kibru in ma bi ulumin aw nasab lalle girman kayi fa in ma bi ulumin ko dai ka samu ilimi ne aw nasab ko kuma dangane aw zumarin ko kuma jama'a ne suka taru suka ja maka girman kayi aw fi'li ta'atin ko kana ga kana aikata aikin daidai nashab ko kuma dukiya ce kake da ita dalilin haka ne yake sa maka na jin girman kai shi ya ce ma'asiyatun turisu zullan khairu saɓawa Allah da zaka na yi wanda zai gadar maka da kaskanci kana jin cewar kai ba komai bane kai mai sabo ne alheri ne a gare ka wada'atun turisu kibran sharru biyayya da kake wa Allah wanda zai ja maka ya gadar maka da girman kai to wannan sharri ne falasta taklusu min al'afati shi ya ce mana lallai ba za ka kubuta daga wato aibubuka ba illa bi shaikin sai dai da wani shehi arifin masanin Allah wanda kana zuwa masa tuwati wanda kana zuwa wajensa wajensa kana zuwa wajensa to shikenan sai Allah ya yi maka dalilansa faltun sikan bi isamil mashayiki saboda ka kai riko da igiyoyin shehunan nan wato dariƙu kenan shine hanyoyin shehunai ka riko da su iza aratta iza aratta nail izzin shamikin idan kana so ka samu ɗaukaka ka samu girma gamimme wanda zai zauna kowane lokaci yana tare da kai to ka kama haka shekul islami wasa'atul anami ash-shaykh ibrahim alkhawlaki radiyallahu anhu yace mana kare ki dari bil itlaqi imamuna tijani zul aklaki برزق كل عارف وعصولهم وينبوء وهو الشمس وخير كل طريق بالإجماع طريقه أيضا بلا نزاع ويستحيل جمعها بأخرى أكثر بكائل به في الأخرى كذب وابترى على الإله الجل إني أقول إن ذا الورد بجل ولازما أذكار هذا الورد إذا لأمر للوصول تهدي حزب التضرع صلاة الفاتي كذاك اللهم عليك فاتي وغير ذي مما هوى الرجال رجال ذي الطريق إن أنالوا شيخ الإسلامي رضي الله عنه يقع من الشيوى خير الشيوك الدهر بالإطلاق ما في الخير أتكين شيخوني na wannan zamani a sake itlaq a sake imamu na tijani shine jagorar mushamu tijani radiyallahu anhu zul aklaki ma'abocin halaye kyawawa barzaku kullu arifin wa usu wato shine mabuga shine barzakin kowane kowane masanin Allah wa usu kuma shine asalin asasi an shine ya assasa duka wa usul lahum shine assase su gaba daya wa yambu daga jikinsa suke bubuga wa huwa shamsu shine rana ma gaba ki daya wa khairu tuluqi bil ijma'i mafificin alkhairin tariqa hanyar da za ka kama da za ka zuwa ga sanin Allah da za ta sada ka daga Allah a haɗe a wajen malamai gaba ɗaya kai da turki bil ijma'i mafi kyakkyawa mafi alherin hanya hanyar Allah da za kama na ɗariƙa a wajen haɗuwar mawaliyan duka shine ɗariƙuhu ɗariƙa sha mata janin da radiyallahu anhu bila za'in ba tare da jayayya ba wa yastahilu jam'uha bi ukra hada hada ta da wata ɗariƙa yana zama korarrin abu ne jam'uha bi ukra wa yastahil kenan hada ta da wata dariqa mustahili ne korarren abu ne aksir bi qa'ilin bihi fil ukra mamakin tabewa mai fadin yuyuwar hakan a lahira ba zai yiwu ba ba zai yiwu hada tijaniya da wata dariqa ba kazaba wabtara alal ilahi jal duk wanda ya ce za a hada din nan to yayi ƙarya ya kirkiri ƙarya ga Allah madaukakin sarki inni aqulu ni ina cewa inna zal wuridi bajal lalle wannan wuridin ya isa wurin dariƙan nan in ka rike shi to ya ishe ka ba sai ka yi komai ba ba sai ka kama wani ba wannan din ba da ka samu ya ya isar maka walaziman azkara hadal wuridi ka lazimci wato zikirorin da suke cikin wannan wuridi izalli amri na rantse da wanda rayuwa ta take hannunsa lil wusuli tahadi zai shiryar da kai zuwa ga samun sanin Allah kai usuli ka sadu da Allah ya ce hizbut tadarru'i salatul fatih ka lazimci hizbut tadarru da salatul fati kazaka Allahumma alaika fati hakan nan wato Allahumma alaika mu'awwali kenan yake faɗa alaika fati kuma ita ma za ta buɗa maka za ta zama buɗewa ce a gare ka wa gairu zi mimma hawar rijali da wani abin da mazaje suka tara waɗanda mazaje rijalu zai tsariki in analu mazajen wannan ɗariƙa idan suka ba wa mutum suka ce je kaka yi to idan kai abin da suka baka nan zaka samu abin da kake nema ciki shawar islamu sa'atul anam alhaji ibrahim in yasu kaulaka radiyallahu anhu yace mana لكن سرهم بجد قينا لا بالهوين ومدارة الرجال بل بالتزام ما أتوا ملزوما وباتباع قولهم ملزوما لا تكترن تحادث الأقران عن الجلوس عندهم يا فاني إذا فلا تطمع بنيل الأسرار فالسر لا ينال عند الإجهر لكن إذا لزمته في الغالب فقد تفوض منه بالمطالب وقد تفوز منه بالأدواء وهي ثابتة عند الرجال انتبه شو رضي الله عنه يجي منا لكن سرهم بجد قد ينال sai dai sirrin sunan faɗa ake cewa zaka samu sirrin nan to sirrin sunan bijiddin da ƙoƙari ne ake samu salabi huwaina ba da sannu sannu ba wa mudaratin rijal da zama da mazaje ba wannan ba zai jawo ka samu wannan sirrin ba sai ka dage da dagewa ne dagiya ne za ta saka samu labi waina wa ratar jalbada kana bi sannu sannu kuma kana kana kana zama da mazaje ba zai jawo ka samu wannan sirrin ba sai ka aikatu kenan sai ka aiki bal bari dai biltizami ma a tawo luzuman ana samun wannan sirrin ne da lazimtar abin da suka zakewa ne lazimta sosai ma a taulu zuman abinda suke suka zo da shi din nan ka rike shi kana yansa sosai kai ma in kana haka wa bitti bai qaulihim marzuma da bin kuma wato fadin su ka, ka lazimci fadin su bitti bai qaulihim malzuman ka lazimci fadin su kai kai duk abin da suka ce kana kai to shikenan sai ka samu abin da kake nema shi ya ce mana la taktaran tahadusal aqrani kar ka zabi yin zance-zance yin maganganu da abokanka ga barin zama a wurin shishayin naka kenan alli julusi indahum da zama a wajen shahunanka ya fani ya kai wanda kake so ka yi fana'i a cikin Allah ka tafi gaba daya to ga dole ka bar zaman zaman daba da zaman abokai ai ka je ka zauna wajen shayin ka kawai shikenan zaka samu abin da kake nema iza falatat ma binail asrar in dai kake yi izan in dai kake yi ka je ka zauna kawai a wajen abokai da tadi to fala ta tsama kar ka yi kwadayi binil asrar wajen neman sirruka ba za ka samu komai ba fasirru lalle sirri la yanalu indal ijhar baya samuwa wajen bayyanawa ba bayyana shi ake yi ba lakin iza lazamtahu fil ghalib sai dai idan ka lazimce shi a mafi yawancin lokutanka faqad tafuzu minhu bil matalib to zaka samu rabauta a wajensa da abubuwan da kake nema daga gare shi waƙat tafuzu minhu bil adwa yace waƙat tafuzu hakika zaka samu rabauta a gare shi bil adwa da samun nitsuwa wahiya lalle ita wannan nitsuwa din sabitatun abu ne tabbatacce inda rijali a wurin mazaje saboda haka in tabe sai ka sai ka faɗaka ka faɗaka a cikin haka shawul islami wasa'atul anam alhaji ibrahim iyasu alkaulaki radiyallahu anhu yace mana man lam yanal ma'rifatir rahmani amaruhu da'at madal azmani خلقت ذا الخلق ليعبدوني يعني بيعبدوني يعرفوني لا تعل جهدك بنيل الإرفان إذا ترى أجيب قرب الرحمن يظهر من شيء على شيء لدى شيء وقبله وبعد سرمدا شور الله عنه يجي منا من لم ينل معرفة الرحمن duk wanda bai samu sanin Allah ba amaluhu ayyukansa da'at madal azmani za su zarta tsawon zamani kalaktu zal khalqali ya abuduni Allah tabaraka ta'ala ya ce na halicci waɗannan halittun ne don su bauta mini ya'ani bi ya'buduni ya'rifuni yana nufin su bauta mini wato su sanni la ta'alu juhudaka kada ka taƙaita ƙoƙarinka kar ka taƙaita ƙoƙarinka binailil irfan domin samun sanin Allah domin neman sanin Allah kar ka taƙaita a wani wajen ya ce bi rumil irfan domin neman sanin Allah kar ka taƙaita ƙoƙarinka a nan kuma a wani wajen kuma ya ce binailil irfan domin neman samun sanin Allah to kar ka taƙaita ƙoƙarinka kai ta ƙoƙari in dai kana ƙoƙari baka taƙaita ƙoƙarinka ba iza tara ajiba qurbir rahman to lallai za ka ga mamakin kusancin Ubangiji mai rahama a gare ka. Yuzharu min shay'in zai bayyana daga komai, ala shay'in akan komai, lada shay'in a wurin komai, wa qablahu kafin komai, wa ba'adu sarmadan da bayan komai duk zai bayyana tabaraka wa ta'ala. وإن رجبت في ازدياد الإيمان فتمن صوها أردفنها إيسان لا تبغضن مسلما لا تغضب إلا ليدك شرات المهذب لازم قيام الليل جوع مئدة أكلا لا لصرف أيضا أدى وناصي إليك وأن واسم صاحبي أهل المروءة من الأكارب والمرء في الدين كرينه هميم إن صالحا وصالح وإن بهم تذكار ميزان نشر الصحف ما في الجحيم من دوام العصف وفي الجنان من هسان الهور مع الجوار مع هسان الدور شيخ رضي الله عنه شيخ الإسلام وسائل الأنام الحاج إبراهيم بن أهلج عبد الله الخولقي رضي الله عنه يجي قبل قيامة تشيوا وإن رغبت idan kana kwatsayi fi ziyadil iman cikin imanin ka ya karu fatum na suwan to kai tuba ta gaskiya ardifanha ihsan ka biyo bayanta da kyautatawa la tubghidanna musliman karka na kin musulmi la tagadab karka fishi illa li hatki shir'atil muhazzabi sai dai idan an keta shari'ar wanda aka kyautata halayensa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan kan sai a ga fishinka a ga bacin ranka lazim ƙiyaman laili ka lazimci yin ƙiyamun laili ju a ma'idda kana sanya uwar hanjinka tana jin yunwa aklal halali kana cin halar sirfan tsantsa kenan sirfu aidan kana cin halar tsantsa udda ka irga shi a cikin abubuwan da zaka yi wa nasihil ikhwan kana nasiha wa yan uwa wasmut ka kasance mai kawai mai yin shiru sahibi ahli muru'atin ka aboci ma'abota wato mutunci ka kusanci ma'abota mutunci daga cikin makusantanka walmaru fi dini karini yi hami shi mutum a cikin addini abokinsa ne abokinsa na kud da kud shi ne kawai karini hamib in salihan idan ya kasance mutum na gari ne fasalin shi ma mutum na gari ne wa in yahim idan kuma mutum banza ne ba na gari bane to shi ma haka zai zama ba na gari ba tazkaru mizanin kana tuna fa wato a cikin lamuranka kana tunanin mizani abun awu kenan da za a auna sannan nashru suhufi kana tuna daidaita takardu da watsa takardu da za a yaba kowa nasa ma fil jahimi min dawamil asfi abin da yake cikin wutar jahannama daga dawwamar takaici kana tunanin wannan abu wa fil jinani ka sani abin da ke cikin aljanna kana tuna shi shi ma min hisanil huri abin da ya shafi daga kyawawan mata na aure masu fararen idanuwa ma'al jawari tare da 'yan mata ku yangi ma hisanil duri da tare da kyawawan gidaje da mutum zai samu a cikin aljanna duka waɗannan kana tuna su a cikin lamuranka gabaki daya shayul islam wasa'atul anam alhaji ibrahim mai alhaji abdullahi alkhawlaki radiyallahu anhu yake gaya mana waɗannan abubuwa saboda mu yi ƙoƙari cikin haka ɗin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وبلغ الخاتم لما سبق نازل لك لك الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين